في وصف المنافقين المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ومنها استصغار المحرمات والتهاون بها يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا ومنها إلف المعصية ومحبتها والمجاهرة بها فهذا أكبر دليل على الغفلة ونسيان الله وعقابه فهذه علامات الغفلة التي لا يكاد ينجو منها أحد فمستقل ومستكثر وإن للغفلة أسبابا توقئ العبد بها توقئ العبد فيها فمن أسبابها الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وبدينه لأن العلم بالله لو رسخ في القلب أدرك العبد قدرة الله وعزمته ثانيا حب الدنيا والانشغال بالتكاثر في الأموال والأولاد ولقد صرح الله بذلك في قوله فقال ألهاكم التكاثر وكما قيل إن حب الدنيا رأس كل خطيئة والغفلة هي ثمرة حب الدنيا ومن أسباب الغفلة الغرق في المعاصي ومن أسباب الغفلة أيضا صحبة, صحبة الغافلين وجلساء السوء الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوقظ قلوبنا من الغفلة إنه ولي والقادر على ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على الحبيب المصطفى الكريم الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجهم واقتفاه أما بعد أيها المسلمون الغفلة لا ينفك عنها أحد إلا من رحم الله وقليل ما هم خصوصا مع كثرة الفتن والشهوات وقد جعل الله لمن وقع في الغفلة علاجه فمن علاجها أولا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن ومن علاج الغفلة حضور مجالس الذكر ومن علاجها أيضا معرفة حقيقة الدنيا وأنها لا قيمة لها عند الله ومن علاجها كذلك الإكسار من ذكر من ذكر القبر والموت وأخيرا فصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عملا بقوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد ولياتا تبتد الله ما أبوتي نئمومين da kuma wanda ya kaga ji da kuma gani da ma iya magana wa dan annabi Adam hakikan duk wanda ya gode wa Allah subhanahu wataala ba shakka Allah zai kara masa daga abin da yake wajen Allah subhanahu wataala na ni'imomi aka duk wanda ya kafirce wa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa a rayuwa to ba shakka kafirce wa ni'imar Allah tana auka mutun cikin musibu Allah ya kare mu ina shaidawa tare da ku cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya sheda da take tsaritar da dukkanin mutum daga abin da ya shafi rabkana da ma kekeshewar zuciya da wauta da kuma shakka da kuma bata ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne dan aikin Allah ne tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a kansa da iyallansa baki daya baka ya ƴan uwa na imani da aqida ƴan uwa na musulunci ina wa kaina da ku wasiya akan mu ji tsoron Allah subhanahu wataala domin jin tsoron Allah shi mafificin abin da mutum zai samu a wannan rayuwa da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala shi da mafi girman abin da za a danganta mutum da shi a wannan duniya, ‘ya'yan wa masu tarin albarka. Hakika mafiya yawan mutane a wannan rayuwa suna gafala da yawa, suna rabkanuwa da yawa, suna manta danni Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su, mi suka zo yi wannan duniyar, mi ya kamata a ce sun gabatar wa rayuwarsu. wasu daga cikin mutane ba za su falka ba daga wannan gafalar sai an tashi alkiyama ya ku bayun Allah ba shakka lalle gafala rabkanuwa wani rishin lafiya ne mai girma kuma marshin lafiya ne wanda yake da hadari kware da gaske da wannan ne alqur'ani mai girma yazo yake tsoratarwa yake muna hannunka mai sanda yake ja muna kunne akan abun da ya shafi kada mu zamanto gafalallu kada mu zamanto mun gafala a rayuwa har ma ta kai mu da manta abin da ya sanya Allah subhanahu wataala ya hadice mu Allah ya siffanta masu gafala game da abin da aka halicce su akai wa'annan mutane ne wanda aka halicci wuta don su Allah ya kare mu ubangiji yana faɗa a cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa hakika musu Allah subhanahu wataala mun tsawata mun shirya wa wutar jahannama mafiya yawan mutane da kuma aljannu dalili Allah ya ce mun yi musu zukata amma ba sa fa'intar gaskiya da wa'annan zukatar Allah ya ce mun sanya musu idanu ba sa ganin gaskiya da wannan idanun sannan mun yi musu watan abin da ya shafi kunne ba sa sauraron gaskiya da wa'annan kunnen balantana su yi aiki da abin da yake gaskiya sai Allah ya sifanta su ya ce wa'annan masu wa'annan sifar ta ce dai dabbobi ne ko kamar dai dabbobi ne sai Allah ce kai ku saurara duk mai wannan ɗabi'ar jakin gidansa da ragon gidansa da tinkiyar gidansa ya fi sa watan ya fi sa ya fi tinkiyar gidansa bacewa Allah ce wa'annan in kana neman gafalallu su ne mutane gafalallu Allah ya kare mu ya mutun zai gane cewa ya gafala game da abin da Allah subhanahu wataala ya watan ya halicce sa dan shi a wannan rayuwa malami suka ce daga cikin alamun cewa mutum ya gafala ya bi wannan rayuwa ta duniya abu na farin shine mutum me zamanto me kasala wa aikin Allah subhanahu wataala duk abinda aka ce ibada ne wa Allah mutum yana yin yauni wajen bayar da wannan abun to alama ta cewa zuciyarka ta kamu da rashin lafiya na gafala Allah ya kare mu kuma wannan sifa ta mutun yayi rauni ya gafala akan abin da ya shafi yayi kasala a lokacin da ya kamata yayi ibada sifa ce ta munafiki Allah ya kare mu duk wanda aka ce ga aikin Allah ga wani abu da Allah ya jojabta ya dora wa iyan annabi Adam Allah ya ce ayi idan ka ji sai ka wahala kana jin kasala wajen gabatar da wannan abun to ba shakka dan uwa rishin lafiya na minafici ya shiga zuciyarka Allah ya kare mu ubangi subhanahu wataala yana siffanta munafikai yana gaya mana halin da ake gane munafikai Allah ce tabbas munafikai suna yaudarar Allah subhanahu wataala shi kuma Allah yana mayar musu da yaudarar suke wa Allah subhanahu wataala Allah ce idan suka tashi zuwa yin sallah aka kira sallah Allah ce qamu kusala sa su tashi cikin kasala kamar ban su baya so abin ya zai musu kamar ci da doli ba sa jin dadin bautar Allah subhanahu wataala da daga cikin alamun cewa mutun ya gafala a wannan rayuwa shi da mutun ya dinga walakantar da abin da Allah ya haranta kana ganin abu kaza da kake yi wanda haramun ne sai kana ganin wannan abun baya kai bai kai kafirci ba tunda ba kafirci bane dan nayi ai ba wani laifi akai har ma mutum ya dinga tozartar da abin da Allah ya haranta ya san abu kaza haramun ne amma yin wannan abun bai kai mutum zuwa ga kafirci sai mutum ya dage yana aikata wannan abun Allah ya kare mu Abdullahi dan dan Masud Allah ya kara masa yarda yana cewa daga cikin siffar masu imani shi mai imani a kullun yana ganin zunubin da yake yi sabon da yake wa Allah subhanahu wataala kamar mutum ne yake kwance a karkashin wani dogon dutse yana tsoron wannan dutsen ya fado a kansa ma'ana mutum mai imani mutum da yake da imani a zuciyarsa yake da lafiyar zuciya a kullun idan yana saban Allah jin yake fa mutuwa tana iya riskarsa cikin wannan halin sai ya falka ya daina wannan abin da yake aikatawa amma fajiri dan duniya wanda duniya ce gaban sa ba tunanin alkiyama shi kuma duk abin da yake aiwatarwa na zinubi na saban Allah subhanahu wataala duk girman abun gani yake kamar kuje ne ya biya a fuskar sa yake buge sa ba wani abu bane Allah ya kare mu daga lokacin da mutum ya ga sabon Allah abu ne mai sauki akan sa kuma baya da na sani akan yin sabon Allah to alama ce ta cewa zuciyarka dan uwa ta samu matsala kuma ka zaman tora bakalanni game da abin da Allah ya turo ka akan sa ya ku bayin Allah na daga cikin alamu da mutum yake gantuwa ya gafala shine mutum ya dinga son sabon Allah har ya dinga bayyanar da ita yau sabon Allah idan muka lura a wannan kasashen namu ko a wannan garin namu akwai sabon Allah da ba a jin tsoron gabatar da shi ba a kunyar a yi shi a cikin fili wai har ta kai ta ka saboda lalacewar al'ummar wannan zamani wai karuwanci an daina kiransa da suna karuwanci wai sana'a ce ta mai zaman kanta wannan wace irin lalacewa ce wannan alama ce ta gafala a rayuwa shaye-shaye ya zamanto abinda ba a kunyar yin sa zinatina ta zamanto abinda ba a yin kunya kudi da ruwa abu ne wanda ba a yin kunya to yin wannan abin dan uwa mutun ya dinga fitar da sabon Allah a fili yana aiwatarwa alama ta cewa ya gafala ya rabkana akan abin da Allah subhanahu wataala watan ya aiko sa akai kuma wannan na cewa mutum dan annabi adam ya manta waye Allah subhanahu wataala bai ma san waye Allah subhanahu wataala ba kuma ya manta irin abinda Allah ya tanada na azaba da duk wanda bai yi abinda Allah ya halice sa dan shi ba ya ku bayin Allah wannan daga cikin kadan daga cikin alamun da ake gane cewa mutum ya gafala rabkana a cikin rayuwa abace wanda ba dan annabin adam da zai tsira da cikin wannan abun sai dai wani zai gafala ne kwarai kuma wani kuma zai hankalta bayin ya gafala ba suka ce daga cikin gafala abinda ke jayo gafala akwai dalilai wanda ke jayo mutun ya sa ya ramkana game da abinda Allah subhanahu wataala ya halice sa abu na fara inji malamai suka ce shine jahilci ga Allah mutun ya jahilci waye Allah rashin sanin maye mahalicinka mafi yawan mutane ba ma karatu ba mu san waye Allah subhanahu wataala ba dan uwa mai tarin albarka ka tambaye kanka tsakaninka da Allah kawo kanka adalci a duk wuni Allah ya hore maka awa 24 a wannan awa 24 tsakaninka da Allah minti nawa ka ware wa Allah subhanahu wataala wanda ka bayar da wannan mintocin ne domin ka san mahalicin ka rayuwa awa nawa kake a kasuwa awa nawa muke sharewa a fadodi a zaune muna tada ba ta amfani mu duniya da alkiyama awa nawa muke wajen kallon kwallo awa nawa muke wajen chatting a WhatsApp ko kuma TikTok muna bata lokaci awa nawa kake kuma a makaranta sai ka auna tsakaninka da Allah mintin ka nawa a makaranta mintin ka nawa a kasuwa mintin ka nawa a fada a wajen zaman maza mintin ka nawa ya kamata mu mu shiga cikin tetayin kawunan mu ba wani abu na addini da zai wakana kai sa kuma Allah ya karba matakar ba ka bisa ilimi ba duk abin da kake ganin kana yi in dai a jahilci ne Allah bai bukaci wannan abun ya ka fal hadarul hadar in uwa ya kamata mu lura mu falka cewa addinin Allah ba yadda za a yi a yi sa sai da karatu mu ji tsoron Allah mu koma makaranta kowanne ya koma makaranta tafi kusa da gare sa kaje ka san waye Allah subhanahu wataala to rishin sanin Allah shike haddasa mutun ya gafala a rayuwa har ma ya manta me kawo sa duniya na daga cikin abin da ke sanya dan dan annabi Adam ya gafala dalilai na gafala a rayuwa shine nutsa cikin sabon Allah mutun ya zamanto ya auri sabon Allah ma'ana sabon Allah an bai ba baya ma jin dadi akwai wanda in ba ya saba ma Allah ba in ba yayi abinda Allah ya haranta ba to baya samun sukuni da natsuwa a rayuwarsa wannan na da cikin abin da ke sanya mutun ya gafala game da abinda Allah subhanahu wataala ya aika su akai na daga cikin alamun mutun ya gafala asbab dalilai na mutun ya gafala a rayuwa shine mutun ya zamanto duk abokananka babu nagari ka zamanto kana abokare da mutanen banza kawai in an tashi a tahiladin a doki ƴan mata a biya da shisha a je a zauna a sha a sha giya duk duk abin da ake kuma a dawo magariba ce muku a can ba magariba ba lisha'ikin kuma wai da sunan musulmai kuma da iyalinka da matarka a gidan cin amana wani ma sai an bar gari sai an tafi inda ke da koi ruwa wai dan a hole a rayuwa to ire-iren wa'annan abokanai na suna ga cikin abin da ke sanya mutun ya gafala ya rabkana akan abin da Allah subhanahu wataala watan ya ya halice sa dan shi zama da mutanen banza yana da cikin abin da ke sanya mutun ya lalace ya zama to shi ma ya gafala da dama daga cikin mutane wani bai shan taba amma silar shan taban sa abokin sa ne ya shiga damuwa sai ya ce masa idan karabe ai tana gudu damuwa wani da ya fara shaye shaye dalilin abokanin shi ne wani da ya fara sata dalilin abokin shi ne wani bai taba yin zina ba a duniya amma saboda yana da abokin mutunan banza shi ya koya masa wannan sana'ar shi yasa annabin Allah ya karanta da mu cewa kowa ya lura wa zai yi abuta da shi domin abota tana tasiri tun daga duniya har alkiyama kuma duk wanda kai abota akan sabon Allah wallahi in har ba ku tuba ba aka je kiyama kowa zai tsine ma juna zaka tsine ma abokin ka ya tsine maka saboda ya dora ka ko kun dora juna akan tafarkin da ba na gaskiya ba zaka ƴan uwa mu dinga yin abokane nagartattu abokin da kaga baya kula da abin da ya shafi addini a jayo su a jiki idan kaga baya kula kuma an yi an yi an yi to ba dole ba sai ku tafi tare da shi nan kusa kusa a hadari ya malam yake cewa nabi halitta wala yahillu lahu suhbata fasiqi bi halitta kai abuta da da fasiki wala mujalasatu ko mutun ya zo da fasiki bi ghairi darura ba wata darura amma wasu daga cikin zaga abokanan su gaba ɗaya fasikai ne ba ɗaya na doka in an jo sallah ma aka zo aka tarar da an kare sallah a masallaci ba wanda zai iya shiga gaba ya bada sallah sai dai kowa ya ta gare su wannan abin kunya ne gare ku a ce duk abokananka ba wanda iya bada sallah wallahi kun ji kunya amma da an zo iskanci ne za a yi sabon Allah ne shedanci ne to kowa ya shafa muku lahiya wannan musiba ce Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma Allah ya falkar da zukatan mu ya kare mu daga fala godiya ta tabbata da Allah ubangijin tahlikai ina da mincin Allah su tabbata akan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki daya wanda yake kira zuwa ga aljannar Allah subhanahu wataala da ma samun yarda ta Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah hakika mu san cewa ita wannan gafalar ba wanda zai rabu da sai wanda Allah subhanahu wataala ya kare sa akwai hanyoyi da Allah subhanahu wataala ya sanya muna manzon Allah ya karantar da mu akan duk wanda ya samu rashin lafiya na gafala yake manta abinda Allah ya turo sai a duniya to akwai hanyar da zai bi domin ya samu maganin warkarsa domin a rayuwa ba wani rashin lafiya da Allah ya sanya face sai da Allah ya sanya masa magani alimahu man alima wa jahilahu man jahila duk wani rashin lafiya rashin lafiya na zuciya ne na ruhi ne na gangar jiki ne Allah ya sanya masa magani to gafala ma musamman ma a wannan zamanin da muke cikin zamani na fitintinu zamani na shahawa zamanin ababen da sabon Allah ya yawaita ababe sun yawaita a wannan al'ummar to akwai hanyar mutun zai biya kare kansa ko kuma in ya afka take magance wannan rashin lafiyar hanya ta fara inji malamai shine yawaita ambaton Allah subhanahu wataala ka dinga tuna cewa kai bawa ne na Allah Allah ne ya halice ka in Allah ya ga dama a yanzu da kake rayuwa sai Allah ya zara rayuwa kuma duk duniya ba abin da za a yi kuma ba abin da zai tsayawa don kai ka tafi wallahi ka sa wannan a kanka cewa kai bawa ne na Allah halitta ce ta Allah in Allah ya zare rayuwarka ba abin da za a tsaya kuma ba abin da za a fasa bal ma sai da a kirkiro sabon wasu ababe a rayuwa kuma ka dinga karanta alqur'ani yawaita karatun alqur'ani yana sanya mutun ya falka domin alqur'ani waraka ce manzo Allah ke cewa na bar muku maganin waraka rashin lafiya guda biyu na bar muku maganin magani guda biyu wanda yana maganin rashin lafiya annabin Allah ya ce alquran wal asal na bar muku qur'ani duk rashin lafiya da kake fama da shi annabin Allah ya ce je karanta alqurani mai girma waraka ta bi manzon Allah ce ka dinga rika ka rika shan zuma tana magani inji manzon Allah sallallahu alaihi alqurani yana magance rashin lafiya musamman ma rashin lafiya na zuciya abu na gaba yan uwa daga cikin abin da ke magance gafala a rayuwa shine halartar inda ake karatu inda ake wa'azi kaka zauna kai a tsarin rayuwarka gaba dai baka zuwa wajen wa'azi asan musamman ma mutawa muna da wannan aqida karatu bamu damu da shi ba amma kadi ba aka ce kokowa aka ce balo aka ce ana wani meeting zaga al'umma suna taruwa amma alqur'ani sai na Allah garin nan majalisai da ake karatu ba sa kilgwa wasu masallaci wasu wurin ba baka san da su ba wallahi amma abun haushi da takeici ka zo ka iske ƙwararru mutane suke zuwa suna saurari amma idan aka ce maka gashi ana wani abu na ƙwallo ko na kokowa ko na wani ɓata lokaci kwana ake kubda afirik kaga yadda mutane suke taruwa kamar ka ce biyan su ake yi kamar ka ce lada Allah zai ba su sun manta cewa wannan lokacin abin tambaya ne Allah zai tambaye su mutum ya zo ya ɓata awa bi kana kattan kalkatta arnawa wanda ba alkhairi cikin abin da suke yi ka zo ka ɓata lokacinka da banza kuma ka je ka mutu Allah ya tambaye ka akan wannan kuma wanda zai zo ya ɓata lokacin wajen kallon wannan ƙwallon ba in ka tambaye shi wallahi a rayuwa ta sai yayi wata guda bai ji masallaci sauri alqur'ani ba ya kamata mu dinga waka wannan mu wa'azi ba sai an yi mana mu dinga wa kan mu wa'azi ka wa kanka wa'azi yafi a maka wa'azi dan wa mai tarin albarka daga daga cikin abin da ke sa mutun ya warka daga rashin lafiya na gafala shine halartar inda ake ambaton Allah subhanahu wataala amfanin zuwa inda ake ambatan Allah Allah yana turo mala'iku a duk inda ake karatu Allah yana turo mala'iku na musamman su kewaye wannan al'ummar kuma albarkar Allah ta sabka kuma natsuwa ta sabka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'iku duk wanda ke na an gafarta masa bayanin hadisi ko da mawdu'i na ƙarya da yace in ka zo kallon kwallo za a gafarta maka in ka je wajen karatu ka zauna kai ko da biyawa kai baka ba da niyya ba in ka zo ka zauna Allah zai ce an gafarta maka Allah ya datar da mu abu na gaba 'yan uwa daga cikin maganin abun da ke warkar da gafala a rayuwa shine mutum ya kamata ka san mecece duniya ka san haƙiƙanin duniya ita fa duniyan ba ta daure wa dan annabi adam yadda kake kake ganin kana cikin jin daɗi kana cikin walwala da ni'ima gabanin kai ka zo duniyar an fi wanda sun fi ka jin daɗin sun fi ka walwalar Qurayshawa Allah yake ba su labarin mutanen baya irin abin da Allah ya ba su na dukiya da arziki Allah cewa ma balagu mi ishara ma atainahum abinda muka ba ku bai kai a raba dukiyar su ɗaya cikin goma ba Allah ce bai kai cikin goma na dukiyar su ba abinda muka bai wa mutanen baya Allah ce dukiyar a tattara bai kai ɗaya cikin goma dukiyar abinda muka ba ku ba ku amma duk da haka nan sun bi Allah subhanahu wataala to ka san ita wannan duniyar ba ta dawwama لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي da duniyar tana dawwamuwa wa dan annabi adam da manzo Allah ya rayu amma tunda annabin Allah ya tafi kowa tafiya zashi wallahi ya kamata ka gano gaskiyar duniyar yau ko gobe ko yanzu ko an jima ko gobe zaka tafi kuma tafiyar da in ta zo ba a shawara da kai ba a tambayar ka ba a gai maka ba a cewa ka gyara shi ya kamata ka falka ka san me yasa Allah ya turo ka duniyar mun zo ne duka dalili guda da mabota wa Allah to abinda Allah ya turo ka dan shi kana yi shi ya kamata kowa ya tambaye kansa wannan tambayar kuma ka san cewa wannan duniyar ba ta da wata kima a wajen Allah wallahi Allah bai dauki duniya wata tsiya ba wannan duniyar gaba ɗin Allah bai dauke ta wata tsiya ba ji abinda manzon Allah ya ce da a ce duniya ta kai kurfuken sauro kima da daraja a wajen Allah duka duniyar da abin da ke cikinta da Allah ya ɗauke ta kamar daraja ta fufukin sauro manzon Allah ce wallahi da ba wani kafiri da zai sha abun sha a duniya amma Allah bai ɗauki duniya wata tsiya ba mu muke ganin ta wata tsiya kuma wallahi ko ta kai ka je ko kuma ka kai ta to yi kokari ya zamanto kana cikin su ka more zaman su na rayuwar duniya abu na ƙarshe 'yan uwa daga cikin abun da ke sa mutum ya magance gafala a rayuwa shine yawaita ambatan mutuwa ka dinga tunanin mutuwa kuma ka dinga ziyartar kaburra ka zo ka ga ga mutun nan ga ɗan uwanka nan ya fi ka karatu ya fi ka ilimi ya fi ka ƙarfi ya fi ka duk abin da kake takama da shi amma ga shi nan an kawo an rufe an aje kuma ba abin da yawa Allah to kai bari da Allah ya barka dan dai kawai ka ji ka bar jin daɗin duniyar ne a'a Allah ya sa ku kai sa ne dan ya zama to wa'azi gare ka kai ma gobe kai za a kai to ka shirya tafiyar to in baka shirya ba yi kokari ka shirya to Allah subhanahu wataala ya bamu damar shiryawa Allah ka gafarta mana kurakuranmu ‘yan uwa ya kamata mu falka rayuwar nan takaitata ce rayuwar nan takaitata ce ba abin da ke dawoma a duniya ya kamata mu falka mu san me yasa Allah ya turo mu a duniya ko wannan mu ya kamata ya iya nasa kokari a wannan rayuwar wallahi in kai wa Allah Allah ya san kai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allah lama almuhsinin duk wanda yawa Allah ya taimaka wa addinin Allah taimaka wa addinin Allah kai abinda Allah ya ce kai shikenan ka kare Allah ce shi kuma Allah zai sauwake maka tafarkin Allah subhanahu wataala hanyar da'a aikin alkhairi ba sai ka Allah zai sanya maka a zuciya kaje kana shawa kuma Allah ya taimake ka kai sai kuma Allah ce Allah yana taimakon masu kyautatawa to Allah ka sanya mu cikin su Allah ka gafarta mana korakoran mu a ƙarshe ya ku bayin Allah mu yi salati gu shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam aiki da fadar Allah da Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati da taslimi kun shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah musulati kun shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barikta wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'ana a'da'a dinik وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ولسانا ذاكيا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم آمن اللهم آمنا في دولتنا اللهم آمنا في دولتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقنا وهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد دولتنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نحره اللهم دمر أعداءنا أعدائك اللهم دمر أعداءنا وأعدائك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقنا وهم لما تحب وترضى يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قم إلى صلاتكم يرحمكم الله